إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون دعوة الحق المبنية على الإيمان والعمل الصالح والحكمة دعوة مباركة نتائجها مضمونة بإذن الله ومصادمتها خسارة وحزيمة بحول الله وقوته ومن ذلك هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعتى الخصوم وألدهم وهو عتبة بن ربيعة رجل كبير بالسن وخصم معارض ومتكلم مفوه, مفوه رشحته قريش ليحاور الرحمة المهتادة النعمة المستادة صلى الله عليه وسلم فقد رأى هذا الشيخ المسن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وحده فذهب إلى سادات مكة فناداهم يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فلنعطيه أي أيها شاء ويكف عنا فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلم فقام إليه, فقام إليه أطبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وصفحت وصفحت به أخلاق أخلامهم أحلامهم وصفحت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا ننتظر فيها لعلك تقبل منها ببعضها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع الله أكبر انظروا إلى هذا الأدب الذي كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع المخالفين حيث كنا حيث كناه احتراما لكبر سنه ومنزلته بين قومه واسمع واسمع واستمع وأنصت لكلامه قال أتبه يا ابن أخي إن كن يا ابن أخي إن كنت إثما إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا فجمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرفا سودناك عن علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن, وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلبك التابع غلب التابع أي الصاحب من الجن على الرجل حتى يداوي منه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matukar jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya ita wannan rai guda ɗaya sai halitta mata wata rai mata a gare shi a cikin wayannan rayuka guda biyu Allah subhanahu ta'ala ya samar da al'ummu maza masu yawa da kuma mata masu yawa ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala wadda kuke roƙonsa wadda kuke sadar da zumunci da shi Allah maɗaukakin sarki ya kasance wato mai bibiyan ayyukan da kuke aikatawa ne ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku faɗi magana daddada ku faɗi magana mai kyau idan kuka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kyautata ayyukanku zai kuma gafarta muku zunubanku duk wanda ya yi wa Allah da manzon shi da'a duk wanda ya bi Allah da manzon shi lallai wannan ya tsira tsira mai girma ya ku yan uwa masu albarka mu sani cewa da'awa ta addinin musulunci a bayyana take akan abin da ya shafi imani da aiki na kwarai da kuma hikima da'awa ce addini ne mai albarka wadda idan Allah ya so sakamako da mutum zai samu shine mutum zai samu sakamako mai kyau da izinin Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala wadda kuma ya kaucewa da'awar addinin Allah subhanahu wata'ala to ya sani cewar lallai wannan zai hasara kuma zai samu mummunan sakamako Allah madaukakin saki ya kiyashe mu ya ku yan uwa masu albarka akwai wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wani tattaunawa da ɗaya daga cikin wato mutanen garin Makka wanda ake kiran shi Utbata ibn Rabi' mutum ne babba wanda yake da shekaru masu yawa mutum ne da yake da fasahan magana mutum ne da yake da sihrul kalam mutum ne da yake da daddadan zance mutum ne da idan ya zauna da kai in dai maka kalamai to lallai sai ka aje kalamanka ka bi shi ya zo ya samu mutanen makka manya-manyan ƙuraishawan garin makka suna zaune sai yake ce musu yanzu kuna ga zan tafi in je samu wannan mutumin muhammad sallallahu alaihi wasallam zan bijiro masa da abubuwa muna fatan allah muna fatan ya zama na cewa an shiga tsakaninmu da shi muna fatan ya zama wannan maganar da zan masa ya zama a kawo ƙarshen abin da yake na zagin allolinsu sai ce amma me kuke gani sai suka ce a ai babu komai ya kai abul walid ka tashi ka je ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam utuba da yazo sai tarar da manzon Allah yana zaune a cikin ɗakin Ka'aba sai yazo yake cewa ya kai dan dan uwana lallai abin da ka zo da shi ka zo da abubuwa masu girma ya kai dan dan uwana in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadha al-amri malan lallai wannan addinin da ka zo da shi na da'awan addini idan ka zo da shi ne domin ka tara dukiya to ka sani cewa za mu tara maka dukiya daga gare mu mu tara maka kuɗi masu yawa wadda sai ka fi kowa dukiya ka fi kowa kuɗi a cikin garin makka in dai kuɗi kake so ka tara sannan kuma in girma kake so da ɗaukaka to mu fa za mu aje girmanmu mu baka ya zama cewa kai ne mai girma a cikinmu gaba ɗaya in kuma cewa ka zo ne domin mu baka mulki to lallai za mu taru mu zaɓe ka ka zama jagora ka zama shugaba a gare mu mu baka wani martaba mai girma a kanmu in kuma abin da kike damunka wato wani sihiri aka yi maka ko aljanu ne suka buge ka ya zama na cewa kana ɗan hauka hauka to sai mu kira a gubtara dukiya a zo a yi maka magani mu kira duk masu ba da magani likitocin garin makka gaba daya a ko'ina suke su zo su baka magani muna fatan ka warke ka daina irin wayannan maganganun da kake wa wato allolinmu gaba daya domin abinda utuba yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake ce masa ya kai dan dan uwana lallai ka zo da abubuwa masu yawa waɗanda ka zo ka zubar da mutuncin al'umma sanan kuma ka zo kana zagin allolinsu sanan kuma ka zo ka raba tsakanin mutane da mutane sanan kuma ka zo kana kafirta iyayensu waɗanda suka gabata sanan kuma ka zo kana wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba in ka ga in kana so in maka magana mu tattauna akan abin da ya kawo ni to ka faɗa sai manzo Allah sai yake ce masa qul ya abul walid asma' ka faɗi abin da kake so ka faɗa ya kai abalwale ina sauraron ka ku ci kalami bai daɗi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce me ya kawo ka ba bai ɗauke shi da faɗa ba a ya san wane ne abalwale ya san wane ne utba ibn rabi'a ya san shi ya san cewa ba musulmi bane amma sai manzon Allah ya girmama shi saboda girman shekarunsa saboda girman shekarunsa shi sa abin da ake so al'umma kai duk ra'ayi duk wani sabani da kuke da wani ko ta menene ko da ba addinin ku ba inda yana da girman shekaru ka ba mutum girman shi da shekarunsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi utba ya girme shi nesa ba kusa ba ya haife shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qul ya abul walid bai ce qul ya utba ibn rabi'a bai kira sunan shi ba sai kira shi da inkiyarsa da laƙabinsa abul walid ya kai baban walid qul asma' ka faɗa zan ji me kake so ka faɗa kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama shi yasa yana daga cikin mummunan ladabi na ɗalibi mummunan ladabi shine ka baro baro ka kira sunan malamin ka malam wani ɗayan biyu ne ko ka kira malam ko kuma ka ce wani kai tsaye amma ka ce malam wani wannan mummunan ladabi ne saboda malami ya girme ka ka tsaya ka kyautata wa sunan malaminka ya malam akaramaka Allahu ya sheikh ya kaza ya kaza ba tare da ka ambaci sunan malaminka ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan maganganu manzo Allah ya saurare shi yace ka zo da abubuwa masu yawa in dukiya kake so za mu baka in mulki kake so mu baka in sarauta kake so mu baka in kuma baka da lafiya ne aljanu ne suka buge ka mu nema maka magani ku ji irin wannan tattaunawa da ke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dattijo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da aka aiko shi da shi shine ya yada tauhidi na bautan Allah subhanahu wataala shi kadai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron wannan bawon Allah mai shakukaru masu yawa yana sauraron shi cikin ladabi bai dauki manzon Allah manzon Allah bai dauke shi yana hayaniya da shi ke sa idan zaka tattauna da mutum tattaunawa ta ilimi ka tsaya ka saurari me yake faɗa duk abin da yake faɗa ka kyale shi in zagin ka ma yake ka kyale shi in ya gama kai kuma sai ka karɓa sai ka yi maganganun su dalla dalla yadda ya kamata amma idan ya fara zagin ka kai ma ka biye shi to fa ba za ka cimma nasaran abin da kake so ka cimma nasara kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru yana sauraron sa yana jin me yake fada akan abin da zai fada da ya gama sai manzo Allah sai ya ce masa aqad afraghta ya abul walid shin ka gama maganar da kake so ka fada ya kai abul walid abul walid ya ce eh na gama sai manzo Allah ya ce to fastami' minni ko kuma fasma' minni ka saurara daga gare ni ka ji me nake so in gaya maka ya abul walid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi can cikin suratul fusilat sai ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta mishi yana cewa wannan alkur'ani Allah ya saukar da shi ne daga Allah mai rahama kuma mai jin kai wannan littafi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya rarraba ayoyinsa dalla-dalla ya yi bayani a cikinsa ƙur'ani ne da Allah ya saukar da shi da yaren larabci ga mutane domin su gane su fahimci me yake cikin alƙur'anin gaba ɗayansa shi wannan manzo ko kuma shi wannan alƙur'anin da aka aiko muku da shi yana mai gargaɗinku yana mai nuna muku idan kuka bi wannan alƙur'anin za ku shiga aljanna idan kuma kuka kauce wannan alkur'ani to fa za ku shiga wuta amma da yawansu sai suka ƙi suka juya baya fahim la yasma'un ba sa sauraron ma me ake karanta musu na alkur'ani ka dubi halin da muke ciki a yanzu wai idan aka ga mutum yana karatun alkur'ani sai zama abun mamaki abun wannan yanzu karatun alkur'ani a cikin al'umma ya zama kamar wani irin tsohon yayi wai yanzu sabon yayi shine kaga matashi yana yawo da wayarsa yana jin kiɗa yanzu da zaka tara samari gaba daya ban ce ku ba ina nufin wasu daban da zaka tara samari da yawa zaka ga a wayansu zaka je ka samu dukkiyar ne zaka samu karatun alkur'ani nan ma bai fi wata sura guda ɗaya ba amma aglabiya duk kiɗa ne saboda me ba sa sauraron karatun alkur'ani a wuraren da ake karantar da alkur'ani ko a masallatai ko a wuraren da ake wa'azi za ka je ka samu mutane ba sa zuwa suna sauraron wa'azi ana karanta musu fahim la yasma'un ba sa ji taɗi ma suke ji ba sa zuwa wuraren da ake karantar da al'umma fa'a'radu aktsaruhum mafi yawan matasa mafi yawan al'umma mafi yawan mutane sun juya baya wa qur'ani sun juya baya wa alkur'ani ba su ma karanta yanzu ka je makarantun da ake hadda na alkur'ani idan ka je abun takaicin shine sai ka ga mafi yawan su mata ne amma mazan ba sa zuwa suna ina bon yanzu da za ka tara matasa maza ka ce wani karanta mu alkur'ani za ka bashi miliyan guda wala sai dai ka koma da miliyan guda ɗinka gida ba zai iya karantawa ka ga wani akwai takaici akwai takaici a cikinta wanda Allah sai ci gaba da karanta alkur'ani sai suka ringa cewa ai mu zuciyoyinmu ba sa ma sauraron abin da ake gaya mana kunnansu ma ba zai ji ba ba sa so su yi an riga da an shiga tsakani tsakaninsu da alkur'ani ba sa ma sauraron alkaratun alkur'ani mutum idan da za ka kunna masa karatun alkur'ani ya ji sai ji kamar wanda ka ɗauko masa dutsen duniyan nan ka ɗora masa a kansa wani iri ne ce daga an zo ko a waya ne daga an zo jin karatun alkur'an sai ga an shige wa'azi sai a shige amma daga an zo kiɗa sai a ɗan tsaya tsaro haka ko da a social media ne idan mutum da zai zo wa'azi ba zai tsaya ji ba zai ga ya shige kawai ai wa'azi ne amma daga an zo wani abu na alfasha da iskan zai ga mutum kuma ya danna kuma yana kallo yana ɓata lokacinsa amma karatun alkur'ani babu ba sa ji balle ma su ji wa'azin da za a gaya musu balle mutum ya samu imani a kai har ma suke cewa fa'amal inna amilu ku ku je kowa je aikinsa kawai mu ma za mu yi aikin kowa ya kansa kawai manzo Allah ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu yana karanta mata cikin suratul fusilat har manzo Allah ya zo fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud manzo Allah Allah madaukakin sarki ke cewa in suka juya baya suka ki su saurari karatun alqur'ani suka ki su ji wa'azin da ake gaya musu to ka gaya musu fa qul anzartukum lalle ba na muku wa'azi na gaya muku in kuka juya baya ba ku karanta alqur'ani ba kuwa aiki da abin da ke cikin alkur'ani to wallahi ku sani akwai abin da zai faru da ku sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud irin abin da ya faru da samudawa irin abin da ya samu da adawa to fa zai samu zai faru da ku karka dauka wai manzon Allah yana karantawa Utba ibn Rabi'i ka dauka wannan abin da kai ake a yanzu shi Qur'ani duk wani zamani tafiya yake da shi yanzu mu ɗauka yanzu da mu ake ake wannan magana mun juya baya mun bar alkur'ani wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi da kansa yake cewa ya Allah ya rab mutane na sun ɗauki alkur'ani abin gujewa ba sa haddansa ba sa karanta shi har rana ta fito ta faɗi ta sake fitowa baka ɗauki alkur'ani ka karanta ba wani malami ya ce to babu amfanin zuwan kama dun zuwa duniya inda ba za ka ɗauka karatun alkur'ani ka karanta ba otuba yana jin wannan zancen kawai sai fara ce ya isa ya isa ya mun ba la isa ya isa cike da sai tashi sai tafi wajen manya-manyan ƙurashawan garin makka sai ke ce musu kai yadda suka ga utuba ya tafi da yadda suka ga ya dawo suka ga akwai matsala yadda ya tafi ya tafi da izza da alfahari da zai dawo kuma sai suka ga cikinsa ya yi sanyi wallahi duk lokacin da kake karanta alkur'ani kake nitso ko ka ji ka karanta alkur'ani allah sai saukar maka da wata nitsuwa allah sai saukar maka da wani imani a tare da kai sai ka ji duniyar ta maka daɗi amma duk lokacin da ka ƙaurace wa ƙur'ani fa ka sani kuma ka ringa samun shiga cikin kunci kenan a cikin rayuwanka wallahi da al'umma yadda muka shiga cikin kuncin nan mun koma zuwa ga alƙur'ani kana karanta alƙur'ani kana gamawa ka daga hannunka ka roki Allah ka ce ya Allah albarkacin wannan karatun alƙur'ani da nayi Allah ka yaye mun damuwata wallahi da da yawa mafi yawan damuwan al'umma ya yaye kowa ya koma zuwa ga alkur'ani alkur'ani magani ne alkur'ani waraka ne haka allah maɗaukakin sarki ya faɗa utuba yana zuwa ka ce yare ba kamar yadda muka ganka ba ka ce kai na ji magana mai fasaha a wajen wannan mutumin ya ce wannan mutumin fa ba sihiri aka masa ba ba tsafi aka masa ba ba mahaukaci ba ne maganin da yake faɗan nan ba ɗan adam ba ne yake karanta shi ba ɗan adam ba ne ya saukar da shi wannan maganar tasan akwai wannan ni dai ina ba ku shawari ku rabu da wannan mutumin kada ku shiga tsakaninku da shi ku bashi ku bace harkan gabansa in kuma ba haka ba abin da zai faru da ku fa ko kuka jawo kanku suka ce to kai ma ya sihirce ka ya ce ku faɗi duk abin da za ku faɗa dai ni dai na gaya muku suka ƙi ci ƙarshe mai faru da su shine halaka ya biyo baya da ku ƴan uwa masu albarka mu koma zuwa ga alkur'ani mu karanta alkur'ani wannan kissa tana nuna mana duk lokacin da za ka tattauna da wani idan mutum ya zo maka ka tsaya ka saurare shi in ya gama sai ka bi maganganunsa ka dirkake ta gaba ɗaya da bayanai masu kyau amma in kuka fara hayaniya to ba za ku fahimci juna ba idan ka koma zuwa ga karanta alkur'ani to lallai za ka samu mafita a cikin rayuwarka gaba ɗaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin alkur'ani ɗan uwa mu koma mu ci gaba da karanta alkur'ani mu koma mu ci gaba da haddan alkur'ani mu koma mu ci gaba da abin da ya shafi murajan karatun alkur'ani mu ringa sauraron wa'azuzzukan malamai mu watsar da abin da ya shafi sharholiya da kiɗe-kiɗe da abubuwa babu musiba da ke faɗa wa al'umma sama da sauraron kiɗa sama da sauraron kiɗa musiba tana fadawa al'umma ne idan suka kaurace alkur'ani suka koma wa akasin wani alkur'ani da haka mu koma mu ringa karanta alkur'ani akalla a rana ka ware wani lokaci da za ka ringa wurzi na karatun alkur'ani a cikin rayuwarka saboda alkur'ani gwaraka ce a cikinta alkur'ani magani ne a cikinta alkur'ani duk wani musiba idan ka shiga ka karanta alkur'ani za ka fita a cikinta alkur'ani yana kawo nutsuwa da kwanciyar hankali alkur'ani yana cire damuwa wa mutane alkur'ani yana cire duk wani abu da ka sani a cikin ɗan adam kuma alkur'ani ranar gobe kiyama zai zama shine abokinka tun daga cikin kabarinka har zuwa tashi alkiyama alkur'ani zai abota da kai sai ya je gaban Allah ya cece ka a gaban Allah madaukakin sarki irin ta suratul baqara manzo Allah ya gaya mana cewa karanta ta rahama ce karanta ta albarka ce duk wanda ya batta kuma ya yi hasara mu ringa karanta alkur'ani ya jama'a mu koma zuwa ga karatun alkur'ani muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya kare mu daga dukan wata shari na fili da na ɓoye Allah maɗaukakin sarki ya albarka a rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya taimaki wannan ƙasa tamu mai albarka waɗanda ba su da lafiya Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya ya Allah madaukakin sarki ka sa wannan jinya tasu ya zama kafara ce a gare su waɗanda suka riga mu dan gaskiya kuma ya Allah muna roƙonka Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu ya Allah ka haskaka kabarin su ya Allah madaukakin sarki ka taimaki wannan ƙasa tamu Allah madaukakin sarki ka kawo mana zaman lafiya a cikinta ka kuma yi albarka a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka wannan damana tamu Allah madaukakin sarki yadda muke ganinta ya Allah ka ci gaba da sanya albarka a cikinta ya Allah madaukakin sarki ka sa abin da aka shuka ya zama cewa an girbe al'abubuwa masu albarka ya Allah ka sanya albarka abin da aka shuka a kuma girbe shi cikin kwanciyar hankali waɗanda Allah madaukakin sarki ya jarabce su da ibtila'i da abubuwa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mayar musu da mafi alkhairi abin da suka rasa a harkar noma ne ko a harkar ibtila'i na ruwa da aka yi ta samu da sauransu Allah madaukakin sake mayar musu da mafi alkhairi na abin da suka rasa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid qumu ila salatikum yarhamukum Allah